الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو شدا جوة المحرم هجرة دبودي دا دليل خدودا أشرين دا تقص وانده زودي دا ashirin da hudu ga watan daya na miladiya dubu biyu da bakwai ci gaba da karatun al'arba'una hadisan nawawiyya wanda muke gabatarwa a masallacin juma'a da ke three bedroom a hanyar maiduguri a garin damaturu za mu tashi ne a hadisi na goma sha biyar الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم hadisi na goma sha biyar an rawaito daga abu huraira shine abdurrahman bin safr radiyallahu ta'ala anhu a halka da ta gabata mun yi bayani takaitacce akan tarjama ta abdurrahman bin safr abu huraira radiyallahu anhu allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe ya faɗi alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru anan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya rataye wasu abubuwa guda biyu ne da imani ya ce in har mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe in ya buɗe bakinsa zai yi magana ya faɗi alkhairi in kuwa ya san harshensa baya ɗauke da alkhairi to ya kame bakinsa ya yi shiru dukkan alkhairi yana ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda biyu na farko shine faɗan alkhairi na biyu kuma yin shiru rashin magana manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan magana ya shigar mana da abubuwan alkhairi da yawa karkashin faɗan alkhairi duk wani abin da ya shafi aikin alkhairi wanda harshe ne yake aikatawa ya shiga ciki hakanan duk wani magana wanda ba na alkhairi ba ka kama da yin ƙarya cin naman mutane ko yi da mutane ko kuma an na limanci da harshe ko kuma yin alkawari da ba za ka cika shi ba a harshe duk wasu haramtattun abubuwa waɗanda harshe yake aikatawa duk za su shigo karkashin faɗan manzo sallallahu alaihi wasallama fali ya kula khaira haka nan duk wani aikin alkhairi sallama assalamu alaikum ko kuma mayar da sallama wa alaikum assalam ko kuma zikiri ambaton Allah a lokacin da za ka shiga gida a lokacin da za ka fita a gida a lokacin da za ka shiga masallaci a lokacin da za ka fita a masallaci a lokacin da za ka shiga banɗaki a lokacin da za ka fita a banɗaki a lokacin da za ka hau mota a lokacin da kake cikin tafiya a kowanne lokaci an baton Allah da ake yi ya shiga karkashin falyakul khaira ma'ana a duk lokacin da za ka yi magana in kuwa ba za ka ambaci Allah ba, ba za ka faɗi magana na alkhairi ba, umarni da abu mai kyau da harshenka, hana abu mara kyau a harshenka, idan ba za ka aikata ayyukan alkhairi a harshenka ba, to ka kama harshenka kai shiru wannan duk wani alkhairi yana karkashin haka manzo sallallahu alaihi wasallama yace rashin yin haka rashin imani ne da Allah rashin imani ne da ranar tashin alkiyama so tari akan iya kawo wani aiki a ratayayinsa da imani da Allah ko imani da ranar ƙarshe sannan za ka ga wannan aiki kuwa galibin mutane ko al'ummar musulmai ba masu aikata shi ba ne fahimtar wannan kuwa yana da alaƙa da fahimtar shu'abul iman idan ka ce shu'abul iman imani suna ya kama yana da yanki yanki yanki sama da saba'in kowanne bangare ana kiransa imani idan baka tattare bangarorinsa daban-daban sama da saba'in din nan ba to har yanzu imanin ka bai shiga ba saboda haka ne qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama suke ambata mana ayyuka daban-daban suke kiran waɗannan ayyuka da imani ko duk wanda baya aikata wannan aiki ba shi da imani saboda imani suna ya kama yana da bangare daban-daban sama da saba'in kamar yadda ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba adnahu imaqatul adha an tariq manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa imani yanki daban-daban sama da saba'in ne mafi karancinsa shi ne kauda wani abin da yake cutar da mutane akan hanya to saboda haka ne a nan manzo da ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut a nan abin da manzo yake nufi shine in kuwa da harshenka ba ka faɗan alkhairi ko kuma ba ka yin shiru to ka sani imaninka bai cika ba ka rage wani bangare daga cikin bangarorin imani wanda sai ka hada su gaba ɗaya kake da cikakken imani tun da baka da waɗannan abubuwa guda biyu har yanzu da sauran ka imanin ka bai cika ba saboda haka yin shiru shi ma ibada ne kamar yadda faɗan alkhairi shi ma ibada ne harshen ka ka kiyaye shi ka kare shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke da hatsari ko gaban da suke da hatsari a jikin mutum mun yi wani karatu a wannan masallaci mai suna gabbai tara a cikin waɗannan gabbai guda tara gabobin da suka fi hatsari saboda hatsarin su har malamai suka yi sabani wai wanne ne ya fi hatsari daga cikin su harshe ciki da farji ko kuma harshe da farji da zuciya waɗannan gabbai ne waɗannan gabbai guda uku zuwa hudu su ne gabban da galibi suke kai musulmi zuwa cikin wuta saboda harshe ya zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yace da ma'az bin jabal hadisin yana na a cikin wannan littafin zai zo yake ce masa kuffa alaika haza sai ma'ad bin jabal yake cewa wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi ma'ad bin jabal yake da manzo sallallahu alaihi wasallama yaya zamu kame abin da muke magana da shi to shi ya fahimci cewa manzo da yace kuffa alaika haza ka kama harshenka ya ɗauka manzo ya umarce shi ne ya kama harshen nashi da yatsu sai ya ce wa manzo yaya kuwa za mu kame abin da muke magana da shi ma'ana idan muka kama harshen mu a yatsunmu da me za mu yi magana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sakilat ka ummuka wannan kalima ce da larabawa suke fadawa wanda ya nuna ko ya aikata wani abin wauta yace sakilat ka ummuka yace wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasa'id alsinatihim yace da ma'az bin jabal yace kai akwai wani abin da yake tura yake tura mutane cikin wuta su fada cikin wuta ta fuskokin su in ba abubuwan da harsunan su suka girba ba abin da manzo yake nufi galibin yan wuta harshen su shine yake sa su cikin wuta din abubuwan da suka aikata a harshe shine yake sa su cikin wuta shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manaqihim a wata riwaya illa hasa'idu alsinatihim akwai wani abu ne da yake tura mutane cikin wuta su fada wutan ta fuskokinsu in ba abubuwan da harsunansu suka girba ba ma'ana harshen nan naka idan baka kula da shi ba komai ya fito za ka faɗa to harshen shi zai yi sanadiyar shiganka cikin wuta kaga yana da hatsari shi yasa manzo yace da ma'az bin jabal kuffa alayka hada ka kaji harshenka anan kuma yace falyakul khairan ya faɗi alkhairi da harshensa menene faɗan alkhairi faɗan alkhairi yana nan da yawa harshen nan naka idan kai za ka yi magana da shi ya kasance qur'ani za ka karanta in ba qur'ani za ka karanta ba ya kasance za ka karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ko wani nazari na addini in kuwa ba haka ba ya kasance za ka ba da umarnin wani abu mai kyau a aikata al'amru bil ma'ruf ko kuma za ka hana wani abu mara kyau a daina ko kuma ambaton Allah zikiri in kuwa ba haka ba ka yi shiru ka kame harshenka in kuwa ba za ka faɗi alkhairi ba ka kama harshenka yin shiru ibada ne ya zo a cikin Qur'ani a kissa ta Maryam alaiha salam yana nan a cikin suratu Maryam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inda yake cewa yake cewa wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqat alayki rutaban janiya fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min min al-bashari ahadan فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إبادة تيدا كتشي إبادة يشهد لوكتين دا مريم تتوتي شكل النبي إيسى عليه السلام لوكتي قدا تينا قدا لوكتي قدا كما تحيكيش لوكتي قدا إذا كما كامنيا تيتنا دا درجة سبو دا درجة تمام wajen wane ne zai rene ta sai da aka yi ƙuri'a. Ƙuri'an ya fada kan annabi Zakariya wa alaihi salam shi ne ya rene ta. Ba taɓa saninta da wani aiki na ajiya ba, mai ibada ce, sannan kuma a ce a ganta da ɗa, me za ta ce da Allah. Sai ta ce me zan gaya wa mutane na ya Ubangiji na. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata, fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan. in kika ga wani dan adam ko daya na ka ci albashar mutum kawai namiji ne mace ne karami ne babba kawai dan adam faquli kiti inni nazartu lirrahmani sawman sawm anan ba azumi ake nufi ba ana nufin kame ba harshe kai shiru na yi wa Allah alkawarin ibada na cewa yau ba zan kula kowa ba ba zan yi magana ba فلن أكلم اليوم إنسيا samsam yau ba zan yi magana da dan adam ba kun ga kenan rashin magana da dan adam ka zauna shiru ana ta surutu kai shiru ibada ne shi yasa ma da aka takura mata a faɗi wannan a faɗi wannan kamar da aka subhanahu sa'ada yace da suka da suka ga Maryam suka ce qalu ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da wani abin al'ajabi abin mamaki abin kunya ke da muke cewa ga tsanariya ce mai ibada ce ke ce ga hinan da ɗan ba san shi da miji ba. Ya uku ta Harun, ke fa ‘yar uwar annabin Allah Harun ne alaihi salam. Ma kana abuki ra'asau mahaifinki kuma ba mutumin banza ba ne. Wa ma kanat ummuki bariya mahaifiyarki kuma ba karuwa ba ce kuma ke ce yau da wannan da a kika samu. Fa ajarat ilayhi ta ki duk maganganun nan sai ta yin magana sai ta nuna zuwa ga annabi isa din alaihi salam qalu kaifa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana da wanda yake dan jinji yau din na aka yi shi qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'ala li nabiyya har zuwa karshe kaga yin shuru din nan ibada ne to shi yasa idan ka san ba za ka faɗi alkhairi ba a harshen ka to ka yi shiru in kuwa duk abin da ya fito a harshen ka za ka dinga faɗa to za ka tsinci kanka a cikin wuta ba ka san aikin da ya sa ka cikin wuta ɗin ba shi yasa masu hikima suke cewa harshen nan naka harshen nan naka zaki ne ko ka cinye shi ko ya cinye ka ko kuma magana maganan da za ka yi ka dinga auna shi gabanin ka yi magana din in za ka yi magana ka yi tunani akan kalmomin da za ka faɗa gabanin ka bari waɗannan kalmomi din amma duk wani magana zai fito ba tare da ka auna shi ba a ka to za ka zo ka tsinci kanka a cikin wuta ba ka san kuma aikin da ya kai ka cikin wuta din ba to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin a cikin hadisinsa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru Allah fi kulli ahyani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kowane lokaci kawai shi ambaton Allah yake a harshensa Allahu akbar Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kowace lokaci ba wani sakan din da zai wuce manzo ba wai ambaton Allah yake yi ba haka musulmi idan ya saba wa harshensa ambaton Allah to Allah subhanahu wataala zai sa waɗannan kalmomin da kalmomin da yake ambatansa da su su tsare harshen nasa sai harshenka ko zuciyarka ya turo wani magana wa harshenka ya faɗa sai harshen ya kasa faɗa saboda kalmomin da kake faɗa na ambaton Allah astaghfirullah ko salati ga manzo la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر kalmomin da ka saba faɗan su a wannan harshen sai su tsare wannan harshen ka kasa faɗan wannan maganar da yake mara kyau babban maganin tsare harshe shine ambaton Allah shi yasa in zaka shiga cikin gida akwai zikiri na shiga cikin gida akwai zikirin da zaka yi ka shiga cikin gida gida bismillah bismillah kharajna ko bismillah waladna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna wannan shine zikirin da zaka yi zaka shiga cikin gida in zaka fita ma akwai zikiri na ambaton ambaton Allah da zaka yi na fita a cikin gida zaka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ko kuma kace Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw uzan aw azilla aw uzan أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي إن ذاك تفي مسلاتي ما أقول ذكر عند أكي سوء كان هنير مسلاتي كاشم كشكو تكين جدا تكين مسلاتي كفديش اللهم اللهم اللهم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا har zuwa ƙarshe haka nan ka zo shiga masallaci akwai zikirin shiga masallaci zikirin da zaka yi ka shiga cikin masallaci bismillah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد sai ka shiga in zaka fita masallaci akwai zikiri na fita masallaci a'udhu billahi azim أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم duk akwai ba dan komai ba in ka shagalta harshenka da zikiri shiga gida zikiri fita a gida zikiri zuwa masallaci zikiri shiga masallaci zikiri fita komai ma yana da zikiri tun harshen abinci yana da zikiri idan zaka ci abinci zaka ce bismillah zikiri sai ka dinka ka dinga cin abinci in ka gama zaka ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa sa riga din nan yana da yana da zikiri sabon riga yana da zikirin sa daban sannan kuma rigan ka na wanda yake ba sabo ba shi ma akwai zikirin sa shi ba dan komai ba dan ka tabbata ka kwatanta abin da manzo ya umarce ka a wannan hadisi falyakul khaira aw liyasmut ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shiru inda za mu dinga amfani da wannan ma'auni da umarni da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu mun tsira daga duk wani sharri na duniya da lahira amma bil asafi shadid za mu ga yan uwa musulmai a yanzu ba su da wani aiki sai faɗan sharri a harshen wanda harshe kamar yadda muka faɗa yana ɗaya daga cikin gaɓoɓi masu hatsari wanda suke jefa mutum cikin wuta a zauna a dinga maganganun mutane a zagi wannan a zagi wancan a ci naman wannan a raba tsakanin wannan da wannan aikin kenan ba ma tsare harsunanmu to saboda haka duk mutumin da kaga yana yin shiru bai cika yawan surutu ba baya magana to kamar sa shaida na imani manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man kana yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa duk wanda kuwa yayi imani da Allah yayi imani da ranan karshe ya girmama bakonsa girmama bako hawa hawa ne akwai na wajibi akwai kuma wanda yake na musahabi girmama bako na wajibi shine ka rike bako kwana uku a lokacin da bako ya zo maka idan ka rike shi kwana uku to a wannan lokaci ya zamanto wajibi ne ka ba shi wurin kwana ka ba shi da sha ka kula da lafinsa zuwa kwana uku kamar da muslim ya rawaito a siyafa sarafa bakwantakan da ya wuce zamanto wajibi ka rike shi kwana guda uku ne wanda yake sama da kwana uku wannan ya rage naka ka saukar da wajibi za ka ce to mana yau kwana uku ya cika ka nemi masaukinka ko gobe kwana uku zai cika maka ka nemi masaukinka ka nemi wani sana'a ko inda za ka tafi kana da ikon wannan wajibi ka sauke shi amma daga kwana hudu zuwa sama ya zama to rike ko girmama bako wanda yake musahari a wata riwaya ana akowa wata riwaya wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu shine yake gabatuwa akan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jar bako ne shi kuma dayf a jar makwabci ne shi kuma dayf bako ne girmama makwabci kuwa ina ji mun taba yin wani karatu a mai girmama makwabci ko girmama makwabci kuwa wani abu ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ma zala jibrilu yusini fil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu manzo sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi daban ba wannan hadisin ba yake cewa jibrilu bai gushe ba bai daina yi mini wasiya akan akan makwabci ba ka fa kula da makwabcinka ka fa kula da makwabcinsa sai da nazarci cewa zai sa makwabcina ya gaje ni zai mayar da makwabci na tamkar ɗan da na haifa ya gaje saboda yawan wasiya da yawan wasiya da manzo sallallahu alaihi wasallama jibrilu yake masa sai ya zaci cewa kai ai ma makwabci na baya daga cikin waɗanda za su gaje ni to kaga kenan wannan babban lamari ne babban lamarin da kuma mu musulmai a wannan lokaci muka yi sakaci sosai a kansa ko ba komai za mu ga cewa a nan an saka kula da makwabci girmama makwabci a cikin abubuwan da imanin baya cika sai da su sai da su mun ce ya zo a hadisi al-imanu bid'un wa sab'una ko bid'un wa sittuna shu'ba adnahu imatatu al-adha an tariq to a cikin waɗannan yanki guda saba'in da uku nan ko sama da saba'in ɗin nan na imani har da girmama makwabci har da girmama bako wanda kenan girmama bako girmama makwabci wasu bangarori ne na imani da Allah subhanahu wata'ala da kuma imani da manzo a lokacin da ka rasa waɗannan abubuwa to ka rasa wani bangare na imani rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisin da kuma imamu muslim amma lafazi na imamu bukhari cewa yayi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda yayi imani da Allah da ranan karshe to kada ya cutar da makwabcinsa cutar da makwabci kuwa hanyoyi ne da dama misali ka saka wani kaset ko da ma kaset din na karatun Qur'ani ne ka kule volume dinsa ka hana makwabcinka bacci kayan karatun Qur'ani abu ne wanda ake so to amma shi daidai wannan lokaci din ba sauraron karatun Qur'ani shi ne bukatansa ba ya ya aikatu da rana yana so ya huta ka hana shi hutu balle ma kidai kidai ko su tashoshi da ake kamawa a daga muryoyinsu a dami makwabta ko kuma a yi ta surutu ana ta hira a dami makwabta ko kuma ka kwace kwatanka lokacin da makwabtanka suna na afirke ka cutar da su wajen cin wannan wari din ko kuma makwabcinka ya nemi wani taimako ka ki taimakonsa in ba za ka iya da ya daga kansa ya kalli manzo sallallahu alaihi wasallama me ya ce da ya bude bakinsa ba abin da ya fita a harshensa sai ke kai yace na shaida cewa kai din nan ma'aikin Allah ne Allah ne ya aiko ka me ake yi ake shiga addinin da ka zo da shi sai ce masa qul la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya ce kace la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine yayi sanadiyar musulunta wannan bai hude din da ya daga kansa ya kalli manzo sallallahu alaihi sallama me ya ce da ya bude bakinsa ba abin da ya fita a harshensa sai ce kai ya ce na shaida cewa kai din nan ma'aikin Allah ne Allah ne ya aiko ka me ake yi ake shiga addinin da ka zo da shi sai ce masa kun ba kun la ilaha illallah محمد رسول الله yace kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine yayi sanadiyar musulunta wannan bai hude din wannan kadan ne daga cikin mu'amalan manzo tare da makwabtansa yaya wanda makwabcinsa musulmi ne la Allah ma dan uwansa ne da danginsa to amma in muka duba rayuwar mu ta yanzu muna dauke ne da sunayen musulmai amma ayyukanmu da mu'amalolinmu ya sabawa karantarwar manzonmu ya saba ya sabawa karantarwar littafin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana da shi kar mu manta a karatun da muka yi na baya akan makwabta mun karanta aya wanda Allah subhanahu wata'ala ya saka makwabci a cikin mutane guda tara waɗanda wajibi ne musulmi ya kyautata musu yake cewa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junub har ma ya raba makwabta din kada biyu makwabci na kusa makwabci kuma wanda yake da nesa duka wajibi ne musulmi ya kula da su ya kula da lafiyar su kuma ya kyautata musu ya yi mu'amala da su mu'amala mai kyau idan baka ga makwabcin ka ba kwana ɗaya kwana biyu ka tambaya wani hali yake da shi in ba abinci a gidansa kai kana da hali kana da hanya ka bai abincin da zai ci in ba shi da sutura ko yayansa ba su da sutura ka nema kai duk abin da za ka yi wa 'ya'yanka duk abin da za ka yi wa 'ya'yanka to lalle ka yi wa 'ya'yan makwabtanka duk abin da za ka yi wa kanka ka yi wa makwabtanka duk abin da za ka yi wa matanka ka yi wa matan makwabtanka saboda mun zai ku cewa ma za da jibrilu yusini fil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu ai ba danka bane ba mai gadanka matarka 'ya'yanka su ne masu gadanka to jibrilu yawan wasiya da yake wa manzo kula da makwabta sai manzo ya zaci cewa makwabtansa suna daga cikin waɗanda za su gaje shi to kun ga wannan hadisi yana ɗauke da abubuwa muhimmai guda hudu waɗanda yake karantar da mu sai yasa imamun nawawi rahimahullah wanda ya wallafa wannan littafi yake cewa kowanne hadisi ɗaya daga cikin hadisai arba'in din da ya kawo su cikin wannan littafi idan ka rike wannan hadisi hanya ne na shiga aljanna kowanne hadisi ɗaya ya ishe ka ci da sha ya ishe ka gyara rayuwarka mu duba wannan hadisi duk da karancinsa duk da gajarsansa amma waɗannan abubuwa guda hudu da yake ɗauke da su abubuwa ne waɗanda za su gyara tsakaninka da bayin Allah za su gyara kuma tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinka saboda abu na farko in a harshenka maganan da ba alkhairi bane baya fita me wannan yake nufi zaka zamanto mai gaskiya zaka zamanto mai rukun amana zaka zamanto karɓaɓɓe wanda jama'a suka karbe ka suke son ka daga bisani ayyukanka rayuwarka mu'amalanka na duniya normal zai tafi daidai saboda in tsakaninka da jama'a lafiya to lalle za ka ji daɗi a rayuwarka ta duniya in wani abu ne a ce "Ah, a nemi wani mana baya ƙarya in wani abu ne a nemi wani mana ya ji kowa rukun amana in wani abu ne a nemi wani kowa kai yake so kowa kai yake bukata a cikin lamarinsa daga bisani ba za ka fuskanci matsaloli a rayuwarka ta duniya ba haka nan wannan abu na farko kenan faɗan alkhairi abu na biyu yi shiru duk wani sharri yana cikin yawan surutu ne mutane za su maka shaida in aka yada wani jita-jita aka ci ai wane ne ya fada mutane suna ji za su ce kai wane da ma baya ma magana kariya ne wannan magana ba wane bane ya faɗe shi ba maganan wane ma sai ka kirga shi a rana guda ma maganganun da ya yi a 24 hours za ka iya kirga shi kariya ne ba wane bane ya fada ka samu shaida mai kyau shiru din in dai ba alkhairi za ka faɗe shi ba babu wani alkhairi da ya wuce yi shiru kai ka zauna shiru ka nesa da mutane ka zauna shiru wannan ma ibada ce mai zaman kanta kamar da muka karanta a cikin Qur'ani wa in ma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahman sawman falan ukallima al-yawma insiya yau samsam ba zan yi magana da kowa ba umarnin Allah ga Maryam alaiha salam kaga waɗannan abubuwa guda biyu kenan abu na uku shine kula da kula da bako kula da makwabci kai kula da makwabci kuwa mun yi bayani yana ɗaya daga cikin abubuwan da jibrilu yake yawan wasiyar manzo sallallahu sallama da shi wanda girmama makwabci din imani ne da Allah imani ne da ranar tashin alkiyama rashin girmama makwabci da cutar da makwabci da rashin kyautata masa rashin imani ne da Allah rashin imani ne da ranar ƙarshe kuma wanda bai yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba to ba shi babu shiga aljanna abu na uku kuwa shine kula da makwabci mun yi bayani kula da makwabci kwana uku ne ya wajaba bisa hadisin da Imam Muslim ya rawaito a sahihinsa abdiyafa salasa sannan kuma shi makwabci shi makwabci musulmi ne in an musulmi makwabci ne za ka saukar da shi a lokacin da kuma kai makwabcin da ba musulmi ba ne ɗayan biyu in ma ya kasance a garin yana da mutane ko in ma ya kasance a garin ba shi da mutane to idan a garin ba shi da mutane to in kana so za ka iya karɓan kwakwabcinsa sharadi kuwa amma ba za ka ajiye shi kusa da inda kai da ‘ya'yanka da matanka suke ba. Za ka ajiye shi kana da wani gida a gefe ba kowa to za ka iya kai shi wannan gida ya kwana ka kai masa abinci da komai da komai za ka iya kula da shi. Abin da ya sa malamai suka hana ka saukar da shi a gidanka inda yaranka matanka za su san da cewa ka saukar da bako arne saboda wani tunani ne zai fada zuciyarsu. wanda tunani za su ji cewa ashe ba a shi arne din ma yana da wani daraja yana da wani kima za su fahimci haka fahimtar wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da zai kau da imanin mutum ya zo a cikin qur'ani la tajidu qauman yu'minuna billahi واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الله سبحانه وتعالى يتي إيماني دا قولر واندبا مسلمي بني باسا هدوى أزوجيا قدا باسا هدوى أزوجيا قدا بزي يواجه كان أصن وني أرني سننكما أزوجيرك دا إيماني بسيدي كذابي أيه in ka ce an ne kake so to imani sai ya fi cikin zuciya in kuwa ka ce imani kake so to son arne wanda ba musulmi ba sai ya fi cikin zuciyarka to saboda kada su dauki wannan ne to shi ne aka ce kana da daman da za ka iya keɓance wani gu ka kula da shi zuwa kwana uku da komai da wannan ba laifi da Allah ta wannan hanya din ma ya ce musulmai suna da kirki ya shiga addinin musulunci amma wanda yake musulmi ne to in dai musulmi ne kaga wani alama daga cikin alamomin musulunci misali ya zo dab da lokacin sallah azhar ya ce a bashi buta zai sallah ko wata alama daga cikin alamomin musulmin da kaga bako ne kawai ka karbe shi ka nema masa masauki ka ciyar da shi ka kula da shi wannan imani ne kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zai sa mutum ya samu ya shiga aljanna to amma yanzu musulmi aka yi bako ma musulmi ma kai yana ɗaya ma daga cikin wanda ba aka fi amincewa ba amince da shi ba musulmi wai yanzu ne ake kawai arna sun fi amana mutum ya bude shago ya bude shago sai ya je ya nemo ma'aikata arna ya zo ya zuba su cikin wannan shago din to kai ai da ka ɗauko arne mai amana ya kula da dukiyarka daidai gwara ka ɗauko musulmin da zai cinye dukiyarka ya cuce ka saboda me saboda dukiyan da ya cuce ka da shi a shagonka ko a harkan da kake yi da shi abinci ya ci da shi mota ya ya siya da shi a'a gida ne ya mallaka da shi to dolansa ne ya yi amfani da waɗannan abubuwan da ya yi a harkokin abin da ya shafi Allah misali ya ci abinci ya koshi zai salla da wannan koshin da ya yi a mota zai je masallaci eh zai iya aikata wani abu da ya shafi addini da shi amma kuma arne fa mai amana to farkon salari da zaka baji shi ne in dubu biyar ne da ɗari biyar ka bashi ka sani ɗari biyar ɗin coci zai tafi kamar yadda wannan ake da ɗari biyar ɗin nan coci zai tafi daga bisani an yi amfani da dukiyarka an bunƙasa addinin da ba addinin musulunci ba shi yasa in kai bako kaga alamomi na musulunci a tattare da shi ba dole bane sai ka san shi ka san garin da ya tafo ko kuma sai dan uwanka kawai ka sauke shi ka kawo ka bayi masauki sannan kuma ka bayi abinci ka kula da shi duk yadda ya kamata har zuwa lokacin da zai nemi wanda ya zo nema a cikin wannan gari din wannan abu na uku kenan abu na abu na hudu kenan daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu رواه البخاري ومسلم إمام البخاري ده مسلم سكر رويت وانا حديثي وانا اللفظين لإمام مسلم لفظ إمام البخاري كما يندى مكبينا شين يسي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kada ya cutar da makwabcinsa. Al-hadisu sadis ashar hadisi na goma sha shida an abi Huraira radiyallahu an anna rajulan qala قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري أبو هريرة من بياني أكن أبايا رضي الله تعالى عنه يجي ولمتن يازو yazo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama a wasini kamini wasiya in aka ce wasiya a larabci shine umarnin da yake da muhimmanci umarni mutum ya baka umarnin aikata wani abu wanda yake da muhimmancin gaske shi yasa ko a qur'ani ko a hadisi duk abin da kaga ya zo da lafazi ausini ko ya zo da lafazi yusini ko kuma yusikumullahu to wannan abu ne wanda yake da muhimmanci gaske shi yasa magana ta ƙarshe wanda mamaci yake faɗansa ake kiransa wasiya saboda muhimmancinsa saboda muhimmancinsa magana ne na ƙarshe wanda da shi ne zai kika ake kiransa da suna wasiya me yasa saboda muhimmancin wannan magana din kalma ɗaya zai faɗa da Allah wannan kalma din ta shigar da shi cikin aljanna misali mutum ne yana da yawan dukiya yana da yawan dukiya bai aikata alkhairin komai ba a rayuwarsa ya kai shekara saba'in ko sittin daidai kusa da mutuwansa sai faɗi kalima guda ɗaya ko kalima guda biyu ya ce rabin dukiya na sadaka ne kai ya mutu wannan kalima ya shigar da shi aljanna ibadarsa ko rayuwarsa ta shekara sittin saba'in bai shigar da shi aljanna ba amma waɗannan kalmomi ya shigar da shi aljanna me yasa duk yayi ko bari duk abubuwan da bai aikata a rayuwarsa gaba kide ba in miliyoniyar ne aka ɗau waɗannan dukiya na shi rabin dukiyar shi za a yi wa addinin musulunci ayyuka da yawa har wanda Allah subhanahu ta'ala zai yarda da ayyukan da aka yi wa musulunci da dukiyarsa ya ce a fitar da wani a halin da yake ciki a sashi cikin gidan aljanna to shi yasa ake kiransa alwasiya to shi yasa wannan mutum ya ce da manzo a wasili ka gaya mun wata kalima wani magana wanda yake da muhimmancin gaske wanda zai taimaka mini rayuwa na gaba ki daya sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce la tabda kun ga kalima ce kalmomi ne guda biyu la harfu nahyin tafdha fil mudari majzum kalmomi ne guda biyu amma zai iya gudanar da rayuwarka gaba ki daya sallallahu alaihi wasallama wannan shine bambancin maganar manzo da maganar mu irin namu manzo yakan yi amfani da wasu kalmomi kalila kalmomi kalila sannan kuma sharhin su ko amfanin su yawaita la tabtab karka yi fushi shine wasiyar da manzo ya bashi mutumin sai ya ga cewa ah ai la tabtab wani abu ne wanda ya ce kar mai fushi wannan shi shi kuma cewa yayi ausini ka mini wasiya bai ce da manzo murni ba ka umarce ni ba ko ka bani wani umarni ba shi yasa rawi din yace faraddada miraran mutumin sai ya yawaita cewa ausini da yace ausini ka mini wasiya manzo yace la taghdab kar kai fushi sai ga rashin fushi din bai kai har a mayar da shi wasiya ba sai kara cewa manzo ausini ya ma'aiki cewa ne faka mini wasiya sai manzo ya kara cewa la taghdab kada je kai fushi ya kara cewa ausini fa da ce manzo ya kara cewa la taghdab kada je kai fushi har mutumin ya dangana ya hakura ya san da cewa duk wani alkhairi yana karkashin rashin fushi duk wani alkhairi yana karkashin rashin rashin fushi duk wani abin da ake maka in dai ba ka yin fushi ka gama zai gudanar da rayuwarka gabaki ɗayansa a zage ka karka yi fushi ka karka yin fushi a dake ka karka yi fushi a shuke shi ce ka karka yi fushi kar a ga wane a ce ya yau wane ne an gan shi da fushi saboda zai zama to abin da za a shaide ka da shi shaidan kuma ya shigar da kai aljanna saboda ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka wuce da an za wuce da wani gawa
saboda ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka wuce da an za wuce da wani gawa sai wannan ya ce ka aiwani ne ya rasu ka Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mutumin kirki ne wannan mai ce wani ne kan Allah jikan sai mutum kirki ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wajaba yana zaune yana zaune sai aka wuce da wani gawa waye ne ya rasu ai wani ne Allah wajaran sa kai kowa ya buta akai yi abu ne wannan ma ka ga masa wani ne ya rasu ni ai wani ne ka wani ta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wajaba shi da sai sabon manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ha da zuwa ana wucewa da wani gawa sai kace wajaba ana wucewa da wani kuma kace wajabar me kenan sai ya ce na farkon da nace masa wajabar ma'anarsa wajabatin janna yace gawa ne aka wuce da shi sai kuka yaba masa kuka ce mutumin kirki ne halinsa yana da kyau to shi ne nace to shiga aljannan sa ya wajaba ko kuma dan aljanna ne shi ɗayan kuma da kuke wucewa da shi ku ne ba ku yabe shi ba kuka ce halinsa kaza ai kaza ne halayensa sai na ce wajabat ai wajabatin na to kaga a yau in ka kasance ba ka da fushi wannan kadai ya ishe ka a shede ka wani bai taba yin ba wanda ya taba ganin fushinsa ba wanda ya taba ganin fushin wani to wajabat ai wajabatin janna ta saboda haka duk wani alkhairi yana karkashin rashin fushi ya zo a wani hadisi daban na Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane guda biyu suna fada ɗaya ya kumbura jijiyoyinsa sun fito waje saboda fushi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la'alamu kalima aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law qalaha la dhahaba anhu ma yaji a'udhu billahi minash shaitani rajim manzo sallallahu alaihi wasallam yace na san wata kalima wannan kalimar da wannan mai fikin da zai fade ta wannan fushin da yake dauke da shi a zuciyarsa zai tafi zai rabu da wannan fushi din kalimar kuwa ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine maganin fushi a duk lokacin da kaga an maka wani abin da ba za ka iya yin hakuri ba zuciyarka yana kadawa zuciyarka yana bugawa kana shishirya maganganu marasa kyau gabanin ka haɗu da wanda ya ma wannan abin to ka sani shedan ne yake busa ka yake busa ka to ka dinga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna haɗuwa da wannan mutumin sai ka kaga ce wani kai kai mun kaza je kana ya fi maka saboda kai maganin wannan fushi din shi yasa manzo da ya gashi da fushi yake na san wata kalima da zai faɗe ta wannan abin da yake dauke da shi da fushi din sai ku kalimar kuwa yace ita ce a'udhu billahi minash shaitani rajim saboda haka wannan wasiya ce wacce take da girma manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan bawan Allah kada kai fushi kada a ganka ka kada a ganka da fushi sai dai fushi in akan abin da ya shafi Allah ne wannan fushi ne wanda ake bukata misali wani ne yayi wani abu wanda ya taba addinin musulunci yayi wani abu wanda ya taba manzo sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani abu wanda akwai sako a ciki to wannan shi lokaci ne da ake bukata kun san duk wani abin da za ka bayi da kyau akwai wani lokacin da ake bukatarsa ko da ma girman kai ne Abu Dujana Silas radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da zaje yakin yakin Uhud sai ya ganshi yayi damara damara na barazana ya daura wuka a nan gefe ya daura wani adda a nan ya rike wani sanda yana tafiya takama takan taku dadda dadda manzo ya kalle sai ya ce inna ala bisya ya Abu Dujana أبغضها الله إلا في مثلها إلا في مثل هذا الموضع yace wannan takama naka wannan girman kai naka wannan tafiya naka da kake na girman kai na takama tafiya ne Allah yake yake kin irin sa sai dai a irin wannan waje din sai dai a irin wannan waje din ma'ana ya halarta wa Abu Dujama Dujana takama da girman kai tafiya ta kuɗa daya saboda ku ne idan arna suka hango sai kai ku nisanci wannan mutum ba kyau ko a wurin sa yayi girman kai a wurin da ya dace ya takama to saboda haka in ka ji an zagi manzo sallallahu alaihi wasallam an kushe manzo sallallahu alaihi wasallam an taba harkan Allah an taba addinin musulunci to lokaci yayi da kai duk da ya kamata in wanda ya taba manzo din nan arne ne to in akwai wasu arna wanda suke ci ko suke aiki a karkashinka a wannan ranar ka kore su gaba daya saboda duk wani abin da wani arne kwaya ɗaya da ya aikata a ko ina yake a duniya arnawa ga baki ɗaya ne suka aikata shi kamar yadda idan wani abu ya samu musulmi guda ɗaya a ko ina yake a duniya ya shafi musulmai ne gaba ɗaya saboda haka a wannan lokaci fushi ya wajaba ana bukatar fushi a wannan lokaci shi yasa Anas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake kowa sanin halayyar manzo sallallahu alaihi wasallama saboda gazantansa yana masa hidima yake cewa na karanci manzo baya fushi saboda wani abu da aka aikata masa in dan kan kansa ne ko mai ka masa ba zai fushi ba amma in ka ga fushinsa to an taba addini musulunci an taba harkokin Allah subhanahu wa ta'ala ne mun bayyana a dazun nan ba yahudan da yake zuba kashi yake zuba yayi kazanta gidansa kwana uku da bai zuba ba yaje duba shi a bai da lafiya saboda in dai manzo za ka yi wa abu ko me zaki ne duka ne duk abin da kamata shi ba zai dama ba ba zai kuma bashi ba amma in ka taba harkar Allah to lalle ne lokacin da zai shi ne kenan wannan kuwa shi ne kuma halayya sifofi na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum wannan sifofi ne daga cikin sifofin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake sifa ce daga cikin sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam rashin yin fushi sai a harkokin da suka shafi addinin musulunci saboda haka dan mutumin da zai za a zagi manzo ko a taba manzo ko a kushe manzo wai ya fito a masallaci yana wa'azi ya ce wai yaya za a taba manzo a wata duniya sannan wasu mutane a Nigeria su ce za su dauki mataki ko su fito su yi zanga-zanga su ce wai wai ba su yadda ba ina ruwansu to wallahi tallahi ne faɗan haka bai san wane ne manzo ba sannan bai san wanda aka taba ba bai san wanda aka zaga ba ko a ina aka taba manzo a duniyan nan to lalle an taba kowanne musulmi a ko ina yake ko kuma mutumin da mutumin da za a taba manzo sallallahu alaihi wasallama ya tara limaman masallatan juma'a ya ba su naira dubu takwas takwas ya ce a je a yi hakuri ko a yi addu'a naira dubu takwas ya isi ya ci mutunci manzo sallallahu alaihi wasallama ka yarda a baka naira dubu takwas wannan dubu takwas din ya ana ka kai kudu ba akan an zagi manzo sallallahu alaihi wasallama a la'anci wanda ya kushe manzo a la'anci wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallama akan dubu takwas to wallahi tallahi mutane su yi hankali su yi hankali wannan lokaci ne wanda ake amfani da kuɗi ake amfani da hanyoyi da dama a cire son manzo a cikin zuciyar mu a cire son musulmai a cikin zuciya kwanan baya fafuroma da ya fito ya fada duniya suka ji gaba ɗaya me ya fada ku kuwa duk kun fi san abin da fafuroma ya fada cewa ya manzo sun sallama ban da sharri bai kawo kowa duniya ba ko ban da sharri bai kawo komai ba duniyan nan me musulmai suka yi ba abin da suka yi malaman masallatan juma'a waɗanne kudubobi suka yi akan abin da fafuroma ya fada wanne raddi aka mayar masa to da zaran an ji irin waɗannan abubuwa sun faru a duniya sai a ji a tara malaman masallatan juma'a ko malaman angoni a dan ba su wani abu wai su yi hakuri manzon za ta baka ja baka dubu takwas kai hakuri to saboda haka biki wajibi na lokacin da aka taba manzo sallallahu alaihi wasallam biki wajibi na lokacin da aka taba maka addinin musulunci saboda baka da amfanin komai ma dama za a kushe musulunci za a kushe manzo sannan kuma kana nan da ranka kana numfasawa baka dauki wani matakin da zaka iya dauka ba baka da amfanin komai mutuwar ka shi yafi alkhairi wa addinin musulunci shi yafi alkhairi ga al'ummar musulmai in har ba za ka iya daukan wani matakin da za ka iya dauka ba kai to saboda kurewar lokaci za mu tsaya nan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan yaron da wannan yaron kokawa duk yaron da duk yaron da ya tada dan uwansa to shi